hangen dala hangen dala ba shiga birni ba
muna jan hankali da gwamnatin jihar Kano da katta kuma cewa za ta yi ilimi kyauta a jihar Kano kuma sannan wai dole wanda wannan abun kuskure ne muna kira da honorable Abdulrahman Kawu Sumaila duk Kano ta kudu babu mutumin da icen tanta i takara kai ne dan takara a jam'iyyar APC 2023 ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana so ko baka so to shikenan magana ta kare tunda an turo shi ya faɗa mu kuma a Kano maganar a ce an turo barau magana takarar gwamna ba za ta ta yiwu ba.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka ta cikin wannan shiri hangen dala. Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Ja'in ne ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin siyasa hangen dala. shirin da kan yi duba kan al'amuran siyasar ƙasa, jihohi har ma da siyasar ƙananan hukumomi. A gefe guda kuma shirin kan baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkatun bakunan su la'akari da sashi na na talatin da tara na kunnen tsarin mulkin ƙasa. Majalisar ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta buɗe iyakokinta da ta rufe, kasancewar hakan na kawo tsaiko ga yarjejeniyar kasuwanci ba tare da shinge da kasashen suka sanya a kwanakin baya. Shugaban majalisar Mustapha Sisolo ne wannan kiran yayin jawabin bude taron majalisar a birnin Monrovia na Liberia yana mai ƙarin haske cewa rufe iyakar na zama barazana ga yunkurin shugabannin Afirka na kawar da duk wani shingen zirga-zirgar al'ummar Afirka a cikin nahiyar musamman mata fannin kasuwanci a tsakani. Sisolo ya yi fatan gwamnatin tarayya za ta bujiro da wata mafita don magance matsalar fasakorin kayayyaki zuwa cikin ƙasar nan maimakon rufe iyakar ɗungurungum wannan da yana zuwa ne a gabar da gwamnatoci kan ware wasu kudade da zummar yi wa al'ummar ƙasa aiki amma wasu lokutan ayyukan kan kasance bashi ga kamfanonin da za su gudanar da wannan ayyukan a kwanakin baya dai mun jiyo wani kamfanin kwangila yana mai kalubalantar gwamnatin tarayya kan ta biya shi har dala biliyan tara bisa yadda aka yi yarjejeniya da wannan kamfanin tun zamanin gwamnatin da ta gabata kan za a biya shi kudaden da ya yi wasu ayyuka a kasar nan na yarjejeniya da najeriya ta shiga da shi a kallo irin na amanan lahi ahmad muhammad mai fashin baki na ganin ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi wa abin kallo na tsanaki su wannan PNID sun riga sun samu judgment lokacin da suka samu judgment gwamnati sannan ta Ankara sun tafi a executing wannan judgment a zartar a America a zartar da wannan hukunci wani hukunci ne suke so a zartar shine suna so a biya su waɗannan kuɗi dala biliyan tara da dubu ɗari shida wanda dan uwa Muzammil ko bulo ɗaya ba su saka ba a Najeriya su kansu saboda haka da wannan abu ya taso shi ministan shari'a da gwamnan Central Bank da ministan kuɗi da kwa da kwa suka da shi honorable minister na information suka ce there is no cause for alarm amma daga baya suka ce da there is cause for alarm akwai damuwa akwai damuwa to suka ce duk abin da zai Najeriya za ta yi sai ta kai goro ta kai mari ta kwaci kanta amma yau in ka duba Daily Trust yau an ce an je an fara zama da wannan kamfani ana negotiating ana yarjejeniya ana yarjejeniya me ya mashiga me ya mafita kuma wannan kamfanin kar ka manta na faɗa ma ko bulo ɗaya bai kawo ba ko naira ɗaya bai investin ba amma ka san duk negotiating din da za a yi da su Allah kaɗai ya san irin makudan dalolin da za su karba sannan na biyun su kuma banda wannan akwai again a wannan dai power sector din nan akwai abin da ya ƙara fitowa bangaren wuta akwai kamfani su kuma sunrise power energy and transmission company su ma sun ce tun 2003 su suke maganar kwangilan nan ta mambila saboda haka sun zo yanzu sun yarjejeniya da gwamnati za su zama local partners amma yarjejeniya da aka sa hannu ta wannan kwangilolin an yi sideline din su su ma yanzu sun kai ƙara ajiye su a gefe an ajiye su a gefe yanzu suna neman Najeriya ta biya su dala biliyan 2.300 saboda haka ga wannan shugaban kasa ya kamata da matter of national agency yayi mashawarci a bangaren shari'a kuma ai committee na gaggawa duk waɗannan agreement agreements da ake signing da waɗannan kamfanonuwan da na ƙarya da na gaskiya da kawai bature da zai ɗauko ya kasa ya ce wai foreign investor ne ya kamata a duba kowanne agreement da idan basira in ba haka ba Najeriya za ta cutu kuma za ta gaba da cutuwa.
Shi wancan mai 9 biliyan dollars dala biliyan tara an ce ko bulo bai sa ba to ya kuma za a bashi wannan kuɗi.
To saboda haka ai na faɗa maka shi abin da ya zo ya yi duk yarjejeniyar da aka yi da Najeriya shi an yi ne in his favor saboda rashin kishi irin ya fi samu eh yawa saboda haka ka san abin da muke magana shine magana corruption cin hanci da rashawa ta riga ta kai kututu a Najeriya duk inda zaka ba ma'aikata da duk wanda za su yi drafting agreement din in dai za a ba wa dan Najeriya kuɗi shi babu ruwansa kamar abin da ake cewa in dai jifa ya wuce kai na fada kan kowa.
kan kowa to wannan abin da yake faruwa kenan da duk irin waɗannan agreements din da ake zuwa ana ta sa musu hannu kawai idan aka tafi haka gwamnatin Najeriya ba ta dau mataki ba akan waɗannan abubuwa me zai faru kenan to a shine ai na faɗa maka maybe at the end of the day kuma a zo ana kaɗa mana gararrawa ana gwanjan mutanen Najeriya Amanallahi Ahmad Muhammad mai fashin baki a nan Kano. A laraban nan ne kotun da ke karɓar korafe-korafen zaben gwamnan Kano za ta dawo domin ci gaba da gudanar da shari'an nan da ake fafatawa tsakanin jam'iyyar PDP da ɗan takararta na gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da jam'iyyarsa ta APC sai kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Idan za a iya tunawa dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf ya garzaya gaban kotun ne yana mai kalubalantar zaben cike gurbi da aka gudanar a ranar 13 ga watan Maris wato inconclusive inda kuma bayan gabatar da hujjoji daga kowane bangare kotun ta sanya ranar Laraba 18 ga wannan wata domin dawowa sai dai lokacin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan kanan ke shirin dawowa shi kuwa sani yalo gurjiya dan jam'iyyar apc a yankin kano ta kudu shigowa yana mai cewa a kakar zaɓe ta 2023 yankin su ne zai karbi kujerar gwamnan kano al'ummar Kano ta tsakiya kuma da kayan yaki al'ummar Kano ta arewa kuma da kayan yaki 2023 ba kujerar ku bace kujerar al'ummar Kano ta kudu ce domin kaga mun wa malam Ibrahim shekarau kara shekararsa takwas a Kano ta tsakiya mun wa Rabi Musa kwankwasa kara shekararsa takwas a Kano ta tsakiya mun yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje kara a Kano ta arewa shekararsa takwas 2023 dole ne a baiwa Kano ta kudu inda muka taimaka muku kuma ku zo ku taimaka mana muna kira da honorable Abdulrahman Kawu Sumaila duk Kano ta kudu babu mutumin da icen santa i takara kai ne dan takara a jam'iyyar APC 2023 ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana so ko baka so dole sai kai takara domin babu wanda icen santa kamar ka domin kai kake da al'umma to waina batun takarar sanata da yi a baya ba za ku roƙe shi zo ya sake maimaita wannan takarar ba takarar sanata da muka fito muka haɗu da makiya na siyasa suka yi mana shigo shigo ba zurfi za mu tsaya mu kuma neman takarar sanata ai kwanda mu ɗebo ta da faɗi kawo takarar gwamna ne ai ina tabbatar maka an yi walƙiya mun gansu dubu biyu da ashirin da uku da ƙarfin mu za mu fito takarar gwamna za mu nema kuma muna so mu gaya maka dubuci gwamna ba za ka yi takarar gwamna ba dubu biyu da ashirin da uku domin mai girma gwamna ya ɗaga ka ya ji nauyinka ba ka da kowa a ƙaramar hukumar nasarawa sanelo mai sauraro zai iya cewa kamar kana kokarin gora kan 'ya'yan jam'iyyar apc ne ka ce kaza ka ce kaza kai kake da ikon bada takarar nan kaga dubu biyu da ashirin da uku nafsi nafsi kowa ta kansa zai yi mai girma gwamna muna baka shawara ka kafa kwamitin bincike muna zargin NPDP da ake daukan nauyin su suke zuwa kafafen yada labarai suke magana dala mai girma gwamna muna zargin a cikin gwamnatin nan namu ne suke daukan nauyin NPDP mu yan APC sun ki su taimake mu sai dai su taimaki yan kwankwasiya wai kamar suwa da suwa suke ɗaukan nauyin nasu ai ba baka kafa kwamiti yan kusa da kai na jikinka ai ina tabbatar maka ni dan APC ne babu gudu babu ja da baya dadin ta dai ba office din da muke zuwa dole mu fito mu gaya wa gwamnati gaskiya kuma mu fito mu ce da talakawa su zo su zabi jam'iyyar APC alamu sun nuna cewa kai ma ɗaukan nauyinka akai daga jam'iyyar pdp kenan ai ni dan gwagwarmaya ne ina tabbatar maka cancanta ce ta sa muka ce kawu Sumaila ya fito takara kuma cancanta ce ta sa muka ce takara daga Kano ta kudu za a fito kuma duk mai sauraro ya yarda gaskiya muke faɗe inda muka taimaki Kano ta tsakiya muka taimaki Kano ta arewa dole ne 2023 a taimaki Kano ta kudu Sani Yalo Gurjiya ɗan jam'iyyar APC a yankin Kano ta Kudu. Idan kuwa muka waiwayi kalaman Bashir Sanata, sakataren ƙungiyar nan ta kwankwasa kawai shigowa yana mai kalubalantar tsarin nan na ilimi kyauta da gwamnatin Kano ta ƙaddamar.
muna jan hankali da gwamnatin jihar Kano da katta kuma cewa za ta yi ilimi kyauta a jihar Kano kuma sannan wai dole wanda wannan abun kuskure ne idan Hausa ce bata ishe su ba sai su samo malaman Hausa su fasalta musu cewa me ake nufi da za a kaddamar ina ma laifin su ce za su ci gaba da yin ilimi kyautar da suka samu ana yi suka rusa suka lalata suka dakile abun suka ki ci gaba da yin wannan abun wanda shekara hudu ta jagora Imamu Kwankwaso radiyallahu ta'ala anhu an yi ilimi kyauta a dukkanin matakai amma su yanzu sun shekara shekara hudu ba su amfana a jihar Kano komai ba sai dawo da hannun agogo baya sai rashin haska tituna na hanya na jihar Kano da abubuwa irin waɗannan wayanda ba su da jibi da ci gaba ko kusa ko nesa amma kuma yanzu sun ce za su yi ilimi kyauta wanda idan ka ɗauka za ga cewar a primary school abin da ake biya kuɗin makaranta kuɗin PTA ne kuɗin PTA din nan kuma naira ɗari ne kacal sai kuma sakandare abin da ake biya naira ɗari bakwai ne ko ɗari bakwai da hamsin wanda wannan in kayi ba gwaninta ba ce ba shi ko mai gayya mai aiki babban kago ka ɗau mutum ka ɗau kayansa imamu kwankwasa radiyallahu ta'ala anhu da ya tashi sai ya yi kacokan ya ɗauki mutanen da suke university wanda duk ɗalibin da yake university ana biya masa kuɗi kusan naira dubu arba'in.
To Duk ba mutum ɗaya.
sanata ina laifin gwamnati dan ta ce za ta yi wannan abu kamata a ce kun zubar da makamanku na siyasa kun zo kun dafa wannan gwamnati.
aiko da laifi saboda babu yadda za a ce ka ɗauki abin da ya fi inganci ka ƙiyinsa sai ka ɗauko wanda ya fi rauni ka ce za ka yi babu gwaninta wanda ko me aka yi a jihar kano kuɗin nan namu ne dukiyarmu ce da bazar mu ake rawa wannan kuma gwamnatin dama ta ɗauki ɗifini gwamnati ce wacce take mai gajeren zango dama ba zaɓar su aka yi ba ɗora kan suka yi suka kwata ta ƙarfin tuwo wanda kuma kotu za ta dawo da haƙƙi mai haƙƙi kwanan nan in Allah yadda dan a ci gaba inda aka tsaya wanda in so ake a free education din sai su ce za su ci gaba da yi za su inganta za su rabanya kuma sannan a ce har colleges of education su ma su rabauta da wannan da kuma sauran jami'o'in da muke da su duk su ma a ce an yi wannan saboda mu haka muka yi kuma sannan bayan mun yi wannan mu kuma fitar da 'ya'yan talaka muka kai su waje waɗansu aka kai su ƙasashen turai suka yi karatu Yayin da kake yin wannan magana su ma gwamnatin za su iya cewa ba sun yi irin wannan abin da kai ma fiye da naku.
suwa aka kai kai a unguwar ku ka san mutum ɗaya da aka kai wata university aka ɗauki nauyin sa ya karatu ko da a nan jihar Kano balantana a ce private universities ko kuma a ce makarantu na turai an fitar da su abroad an ba su scholarship sun je sun yi karatu sun ilmanci sun dawo an fa'idanci da su Ga su nan da Ba ka dama fasi ai.
ba, ka je gwarza ka tambaya ba adadi in ka fara kirga ɗaliban da suka ci moriyar gwamnatin Imamu Kwankwaso a harkar ilimi sai ka cika tarbi mai dubu watakila ba gama lissafa su Bashir Sanata, ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya a nan Kano. Kafin mu je ga majalisar dokokin jihar Kano, bari mu yawayi wani sabon rikici da ya fara kunno kai a cikin gidan jam'iyyar APC ta jihar Kano, inda kuma kan hakan ne Habibu Indabawa mai yangu-yangu, shugaban kungiyar nan ta APC Media Forum, ya shigo yana mai barranta kungiyar da wancan rikici, tare da gargaɗin 'ya'yan kungiyar da su guji tsinduma kansu a cikin wannan rikici.
ina kira da duk wanda yake karkashin jagoranci na wannan hayaniya ta shirme ta son zuciya da ake nema a kawo mana ita cikin jam'iyyar mu ta APC mai albarka ina kira da duk wanda yake karkashi na dan Allah du annabi in dai ba yaban deputy gwamna za ka yi ba ba yaban mai girma gwamna za ka yi ba ba yaban baro jibrin maliya za ka yi ba ba yaban jami'an gwamnati za ka yi ba karka shiga cikin wannan rigimar Domin- wannan hayaniyar taso ana ta wani maganar gwamna yanzu maganar da ake da fatan da ake wa al'ummar jihar kano mai girma gwamna ya zo ya rantsar da kwamishinoninsa masu tan al'umma waɗanda za su dafa masa sannan mu kuma mu ɗauko bukatun al'umma mu gaya musu su gaya wa gwamna domin tabbatar nasarar jam'iyyar apc domin tabbatar nasarar gwamnatin jihar kano domin fa ina son na gaya al'ummar jihar kano tun da ake dufati gwamna a jihar kano ba a taɓa dufati gwamna mai ma'amala mai yakana mai kunya mai dattaku mai amana mai gaskiya kuma mai faran-faran ga al'umma kuma mai taimakon al'umma mai jinkan al'umma irin dakta nasir yusuf gawuna ba damuna baki mugunta leƙa gidan kowa da alkhairi dakta nasir yusuf gawuna kasan tare da hakan kuma akwai wasu 'ya'yan jam'iyyar apc din da suke ta korafe-korafe a kansa shi ne ake gaya ma wannan hayaniya ce ta san rai ina kira ga wanda ya ɗauko ma wannan hayaniyar dan Allah dan annabi ka bar maganar nan akwai waɗanda za su shigo cikin rigimar nan don su nema cin abinci ko su batanci ga wanda suke son su batawa ina son na ƙara tuna mutane fa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine mutumin fa kilo wanda lokacin da mai girma gwamna yake nema zai ɗauko dufuti gwamna a jihar Kano Kano ta tsaya tak ana tunanin wa za a ɗauko ana ɗauko Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kowa ya karɓa ya yarda an ajiye ƙwarya inda ta dace habibu indabawa mai yangu-yangu shugaban kungiyar apc media forum to amma kallo irin na 'ya'yan jam'iyyar hamayya na ganin wacce rikici fa baki ɗaya rasawa ma za su yi domin kuwa ɗan takararsu ne zai karɓi kujerar gwamnan kano a lafazin alhajiji na goda ɗan jam'iyyar pdp kwankwasiya wannan magana da sani garka ka zo kake faɗa cewa ba barau ne ya turo ka ba mun gane wannan sakon ba yadda za a yi a ce ba na barau bane saboda irin abubuwan da muke gani zargin da muke yi tafifiyan da suke yi da shi da mai girma ganduje ita ce sakon kuma maganar gaskiya shi mai girma nasiru isuhu gawuna shi ne ɗan takarar ku kuma da yadda Allah dukkanin ku gaba ɗaya ba za ku samu ba injiniya Abba Kabir Yusuf shine zai sunkuci baba ganduje i goya shi a baya ina kai shi kwana tattarawa ya sauke shi a nan in ya so su dungura sa karɓe shi su auna shi gaba dan mu ba za mu yadda da irin wannan tsarin ku fito kuna faɗa irin wa'annan maganganu ba abin da ya same ma in konkulusu ko da ake ganin mutala su langaro ina da hannu a ciki wannan ba ruwan mu tun da dai bai taba cewa kwankwaso ba mutumin kirki bane mutala su langaro dan mu ne kuma ba za mu yadda a ci mutuncin Nasiru Isu gawuna ba bai taba zagin kwankwaso ba haka Ali Abubakar Makoda shi ma dan kwankwaso ne haka shi ma Malam Ibrahim Kankarofi aminan kwankwaso ne kin taba ji wani ya zagi mai girma sanata Shehu Rabi kwankwaso a cikin su turo shi ya faɗa gaskiya laifi ne to shikenan magana ta kare tunda an turo shi ya faɗa mu kuma a Kano maganar a ce an turo barau magana takarar gwamna ba za ta yiwu ba ba wani yaron gidan barau da ya isa izo i gaya mana ba turo baban nan aka yi ba sani garka Allah ba shi sai dai shi da kansa yi magantu mutumin da aka kai shi zakirai yace nan ma Kano ce shi za a dauko a ce gwamna bayan ga injiniya Abba dan Kabiru Yusufa gwamnan Kano gwamna zababbe sun hau haramtacciyar kujera shi za haƙƙi ya kama su gaba ɗayansu sun kasa zama- zama lafiya ko ba su zauna lafiya ba da yadda Allah sai sun ba wa wanda ya ci gwamna ya hau ya ci gaba da aiki ai baro kamar ya fi abba cancanta a ina ya fi shi cancanta ai duk wanda billansa ya zagaya ya tafi garinsu billahi lazi bai isa ya mulki Kano ba da yadda Allah abba dan Kabir Yusufa shine gwamnan Kano shi muka zaba shi zai hau kan kujera tsohon SA makabarta alhajiji na goda ɗan jam'iyyar PDP kwankwasiya. To da yake muna wannan layi, hata su kansu wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta APC irin su Abubakar iyalai ɗan dinshe shigowa yana mai mayar da martani kan wani ɗan siyasa da ya ce ya taɓa musu mai gidansu.
na ji wani dattijo ya zo yana taɓa muhibba gwaninmu Dr. Nasiru Yusuf Gawuna to muna jan hankalinsa da cewar lalle ya ba a hankula in ba haka ba kuma za mu zo za mu yi ma duka amma irin na siyasa menene faɗa wanda ba daidai ba misali yayi magana akan gwanin ku cewar baya daga kira kuma baya karanta sakon an tura mai saboda kada ya bada kayan aiki ina ai yana daga waya mu so nawa muna kiransa yana dagawa shi ma dai akwai abin da yasa amma yana daga waya kuma in aka yi ma text yana dubawa kawai dai akwai abin da yake nema ne to don haka muna gaya masa da cewar ya ba a hankula in ba haka ba za mu jiwo kansa ba za mu daga masa kafa ba amma ana ganin cewar kamar shi ya fiye wayan na kusa da shi ne shi gwanin naku ma'ana yaransa baya bawa wasu wanda suka wahalta mai ma mustaqila a wasu bangarori lokacin takara ina ai Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kowa nashi ne mai taimakon maraya ta hammar uba ma taimakon sa yake Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya taimaki jama'a ya taimaki al'umma don haka zaka ga kowa da kowa zaka suna yaban Dr. Nasiru Yusuf Gawuna saboda irin jajircewa da tsayawa tsayin daka da yake yi wa al'umma duk yan jam'iyyar APC ba wanda zai ce Dr. Nasiru Yusuf Gawuna baya taimakon sa yana taimakon kowa da dan jam'iyya da wanda ba dan jam'iyya ba duk yana taimakon sa don haka ba za mu lamunta ba da irin wannan cin mutunci da muka ji wani dattijo yana wa gwaninmu don haka muke so ya ji da kunnensa mun bashi nan da 24 hours da ya zo ya janye kalamansa in ba haka ba za mu ɗauki mataki amma irin na siyasa Abubakar iyalai ɗan dinshe shugaban ƙungiyar gawuna ganduje youth mobilization. Muleka ƙungiyar nan ta APC Media Forum tsagin Umar Mai Rais, inda a wannan karan suka kai ziyara ga MD na kasuwar Sabon Gari Alhaji Uba Zubair ya kasayi, wanda kuma a yayin ziyarar ne muka jiyo Umar Mai Rais ɗin yana jawabi.
Ƙungiyar APC Media Forum ta zo ne da abubuwa guda biyu. Na farko ta zo ta taya ka murna, ta taya dukkanin al'ummar jihar Kano murna, ta taya dukkanin 'yan kasuwar jihar Kano murna bisa zaɓo ka da Allah ya yi ƙarƙashin jagorancin mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauki wannan tun jima tun jiman kujeru ya danka maka sakamakon cancantarka da rikon amanarka ba kai muke wa murna ba mu kanmu muke wa murna da al'ummar jihar Kano da 'yan kasuwar jihar Kano lokacin da Allah ya baka an yi hassada an yi bakin ciki an yi duk iya abin da za a yi amma saboda dattako da karamci irin naka mai girma md kace ku bar su wanda iban shi ne ya ban ba su ba Allah shi suke yi da shi domin ni shi ikai ni kar ku saurare su kar ku yi musu martani wallahi mai girma md abin da ya sa suke ji suna taba ka mun yi shiru ko duniya ta ji an yi shiru wallahi ba su isa a mayan musu da martani ba ne saboda ba su da darajar idan ka bata lokaci ne domin duk mutumin da a rayuwa ni dan kasuwa ne ko da gyara ne za a yi wani sa'in da an ce gyara hankali na zai tashi sai in ga kamar za a raba ni da sana'ata to amma cikin ikon Allah kai kuma ka zo ka ce bayan Allah na tun daga abu ya tashi a'a ga guri ba za a taba su ba sai ka samu musu guri kuma kai yadda sai da aka samu gurin nan to wannan abu ya faranta duk dan jihar Kano rai ba ma na jihar Kano ba wallahi mai girma MD kai hakuri ba alfahari ba a Kaduna na zuwan nan a Kaduna na jin kodin din kuma a Kaduna na je maganganun ka kuma a can ma ka sami yabo to wannan abu da kake muna roƙonka Allah ya ƙara huce ma gaba Allah ya ƙara ma ƙwarin gwiwa bayan kammala jawabin umar mai rayis ne sai kuma wakilin yamdin kasuwar bashir mai unguwa ya gabatar da nasa jawabin kare mutuncinmu mu a ji mu a muryar rediyo in allah ya da an daina ji tun daga kunan ku ne za ku kare martaba duk wanda ya ce mana kule za ku ce masa can eh yawa mu dai aiki muka zo yi tsakani da Allah kamar kuma inda ya faɗa muku in san samu ne ai na fi san inda na fito da nan gurin amma Allah ya kawo ni gurin wana kuma ya kamata dole zo taimaka masa amma shi aikin gwamnati kamar kujera aski ne yau in ni ne gobe gobe sai in iya tashi amma shi yana nan bizya sai da Mustafa an ganduje ya gama ya ba wanda zai dora a Allah ya shi muna muku fatan alheri Allah ya saka muku da alheri wayansu kofitin tunda suke fitowa a tsakaninku Allah ya daidaita ku Allah ya ganar da masu gaskiya gaskiya wanda ba su da gaskiya Allah ya sa su yadda su bi masu gaskiya Allah ya hada kawunan ku Allah ya taimaki jam'iyyar APC Allah ya taimaki mai girma gwamna wannan ayyukan da yake yi na tsaye ne ya kamata ma a ce ku yan media ba ruwan ku da wani in ya zagi gwamna ku gaya mutane duk arewacin Najeriya ba gwamna da ya fi shi aiki da arewacin Najeriya wallahi wallahi mun zauna da mutane wasu jihohin ran nan yan jigawa faɗi suke ina ma su ne da ganduci ina ma su ne da shi to ya kamata a ce mu san darajar namu in dai daraja ce Allah ya mana gwamna mai daraja kuma mai mai kauna mai kyautatawa mai zakatawa mu abin da muke nema jihar Kano ta ci gaba yau idan ganduje ya gama ya ce abba ne zai yi in dai abba zai iya yin abin da ganduje Allah ya bashi ai so muke jihar kanan ta ci gaba da an san mai girma abdullahi umar ganduje ai allah ne ya kawo shi kafin ya yi suwaye ne ba su yi ba ai kowa yana da laifinsa kowa yana da abin kyautatawarsa to ya kamata duk inda shugaba yake a ringa yi masa addu'a ana ba shi biyayya ubangiji allah ya dora mu akan daidai allah ya ba mu ikon yi musu biyayya su kuma allah ya ba su ikon yi mana adalci bashir mai unguwa wakilin md na kasuwar sabon gari yayin da kungiyar apc media forum tsagin mai rayu suka kai masa ziyara da haka kuma ku zo mu je ga majalisar dokokin jihar Kano inda ta buƙaci gwamnatin jiha da ta gudanar da aikin gyarar gadar da ke kan hanyar Rano zuwa Kibiya. Hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin gaggawa da ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Rano Nuruddin Alhassan Ahmad ya gabatar a yayin zaman majalisar na yau. Da yake zantawa da manema labarai bayan kammala zaman majalisar Nuruddin Alhassan Ahmad ya ce a duk shekara al'ummomin ƙananan hukumomi biyar da ke yankin su na shiga mawuyacin hali sakamakon tsagewar da gadar ke yi. Haka kuma majalisar ta yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta gina titin da ya tashi daga Kiyawa zuwa Rumo ya biya ta doka dawa a yankin karamar hukumar Shanono. Shi kuma ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Bagwai da Shanono, Ali Ibrahim Isa ne ya gabatar da wannan ƙuduri. Da yake tattaunawa da manema labarai, Ali Ibrahim Isa Shanono ya kuma buƙaci gwamnatin Kano da ta gina gada a garin Rumo. haka zalika kudirin dokar kware-kwaryen gyara ga kasafin kudin jihar Kano ta shekara 2019 ya tsallake karatu na biyu inda har ma shugaban masu rinjaye na majalisar Abdul Baran Madari ke cewa gyaran kasafin kudin zai samar da kudade ga wasu sabbin ma'aikatu da gwamnatin jihar Kano ta kirkiro su. Wakiliyar mu ta majalisar dokokin jihar Kano, Khadija Isaac Muhammad ta rawaito cewa majalisar ta kuma amince da Hajiya Batulu Muhammad Koguna da ta sake komawa kan matsayinta na mamba a hukumar kula da harkokin shari'a ta jihar Kano. Wanda kuma da haka ne za mu gangara zuwa ga kalaman tsohon ya sai Hashimu Suleiman Dungurawa, ɗan jam'iyyar PDP, wanda ya shigo yana mai kalubalantar salon yadda gwamnatin jihar Kano ke tafiya.
a ki duk da yake cewa zan ba Buhari ƙuri'a miliyan biyar a ki zace duk bice zuciwa yanzu ga shi kaje kana yage hotonsa a coronation kana yage hotonsa a gama house inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me Buhari ya maka akan idan ka kai sai ka ce hoton Buhari a dakin sa aka rika ba ga hina a coronation mu duk an yage aka ce fa da kansa ya fado kuma ana nan ana gyara da shi me sana sai ya fado ba kada budu mutane da Allah mala shi hoton gandujin me sai ya fado ba billahi lazi cin amana ne kuma wannan cin amana da ka dauko zaka ci amanar malam mariga injina magaji Abdullahi wallahi tallahi wala mu baka ba zaka ci amanar da ta zo kun me na ku a ciki ne ai su sa nake yan uwa da uba ne wai yan uwa da uba su dawa dawa dawa kai ba bare bane a gidan wai su konkwasiya kake fa PDP su kuma suna APC me kai kai ciki a me kai ni ciki Muhammadu Buhari uban kowa ne shugaban kasa ne me yasa baka bi shi ba ya zan ya kasan ya zai kasan mu bi shi ba yanzu da ya ki bin ubansa ina ga maka mu ina ga maka ba za mu yadda a ci amanar shugaban kasa ba ba za mu ci amanar marigayi magaji Abdullahi ba in aka yage hoton me zauki billahi lazi kotu za mu kai shi ai shugaban kasa ne doka doka doka dama ta ce sai an hada hoto da hoto wallahi duk hukuma gwamnati ta kirki ya sa hoton shugaban kasa ba doka bace wannan lauyoyi sun magana ba doka bace to shikenan asirin in doka ce sadara sana okay ni lawyer ne kuma kake fara kai ba lawyer bane ai ina ga maka da kake cewa ban bubu har ba kai ka taba ganin uba ya shiga madaki daya bi in ya manta buta dole bi shi kai masa to wace butar ta kama ruwa masa dama ba buta abun daki sai ka ce ba dakin arna an dubun daki ne kirki akwai buta a ciki ni sa nake kai za ku je ku yi kokarin hada hoton ku da Atiku ku na ku su ma su nasu to Atiku ya nema Allah ya bahi ba an samu matsala a kotu ita mata ce bai ci ba ya zaka di sai a hakura nemo ni kenan to ya zaka yi ai a tara gaba billahi lazi wannan bucin kwana ɗarin da kai na coge duk aikin alherin da kai wajen Abba Kabir bai tafi yanka filin face na sabon gari misali tashin yanka tukwari tashin yan bakirimi da kana mutane cin abinci billahi lazi ya illa kai za a rubuta a lakin wannan free education da zaka yi kuma na gangan da ka dauko da ka ce duk duniya ba ba da ilimi kyauta yanzu a ta sabu duniya muke ko mun je kiyama wanda kuma da kalaman tsohon SA Hashim Suleiman Dungurawa dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Abdulkadir Yusuf Gwarzo da Khadija Rabiu Indabawa dukkanin mu karkashin jagorancin shugaban sashen siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim ya kasayi Ahmad Rabiu Jain da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.